بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin a za mu tashi a farkon babi na 361 بسم الله الرحمن الرحيم آه باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل آه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه wato wannan babi zai yi mana dokaciya ko jan kunne ko tsawa kan mutum ya je ya ringa aikata abin da Allah madaukakin sarki ya hana ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato mutum ya tinkari zunubi ya tinkari sabon Allah gadan gadan Allah ya kiyaye قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى إن بطش ربك لشديد وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يجار وغيرة الله ان ياتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه wannan babi malam ya kawo hadisi guda daya da farko ya kawo ayoyi aya ta farko aya da take cikin suratul nur Allah madaukakin sarki yace wadanda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan amrihi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi wadanda suke saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama su kiyaye su kiyaye me Allah yace an tusibahum fitnatun dan kada wata fitina ta shafe su aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai raɗaɗi ta same su Allah kiyaye shi yasa kamar yadda ake faɗi babu wani mutum da Allah madaukakin sarki ya lazamta wa musulmi dole da kaki da kaso kai masa biyayya kuma Allah zai tambaye ka akan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an gane wannan magana shi kadai yanda Allah yake wahadahu la sharika lahu na wajen bauta dan ba a bauta Allah tare da kowa ba a bauta Allah tare da mala'iku ba a bauta Allah tare da annabawa ba a bauta Allah da kowa to ai ko anan aka tsaya ma ma ba sai ma tsaya ma lissafi ba ina nufin kaman ina nufin kamar ɓatar baki ne a yi in dai aka ce ma ba a bautan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai an gama ma bai kamata ma sai an gaya ma kowa ba kuma saboda ai inda akwai wani da za a bauta wa bawan Allah dan Allah wane ne na a ce da wani da za a bauta masa bayan Allah to babu babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da tauhidi shi ya koyar da kada ta Allah shi ya gaya mana la ilaha illallah shi ya gaya mana muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani abun bauta sai Allah shi kadai yake yace kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wani abu shine khataman nabiyyi shine cikamakin annabi babu wani annabi da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan har Allah ya tashi alkiyama ba mu sani ba ko bayan mu Allah in ya so sai ya halicci wasu a wata duniya ko a wannan duniyar su zo su ma na su yi wata rayuwa amma mu kan wallahi har sai ka ganka gaban Allah ya gama hisabi ba wani annabi da zaka sake da Allah zai sake aikowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya aiko shi ƙarya yake makareci ne kazzab ba ma karamin ƙarya ba kowaye Allah bai zai aiko kowa ba bayan ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda Allah ya tashi yayi duk abinda Allah ya tashi na ida sako ya ida ba bai rage komai ba wallahi ba abin da ya rage komai ya ga fada ya yi da sako mu shaida ne saboda yi da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sama muka zama musulmi ko ba shi bane dalili a shine man Allah ya sa aka kawo mana musulunci gashi da mu ma mun zama musulmi saboda yayi da sako ya bada sako yace musu falyuballighu shahidun minkumul ga'iba yace wanda yake nan inda ya bada sakon nan yayi kaya da musulunci ta kai ayi ta kai musulunci wanda bai ji wannan sako ba ya ji alhamdulillah gashi nan mun mun ji mun ji Allah kuma ya tabbatar da mu akai shi har mu haɗu da Allah muna musulmi da haka sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba karamin kuskure bane dan adam Allah ya lazimta masa yadda Allah ya ce muwa Allah biyayya haka ya ce muwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya ce mu ji magana ta me yace ni me yace mu bari haka Allah ya ce mu ji magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me sa mu yi hana mu akwai maluma daga cikin maluman musulunci da suka yi fassarar wannan aya suka ce an tusibahum fitna suka ce fitinan nan wato kaman Imam Ahmad bin Hanbal yake fassara fitinan nan da shirka idan mutum ya shiga saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jarrabe shi da shirka Allah ya kiyaye kun ga duk wanda aka jarraba da shirka ya shiga uku bare ma shirka wanda wata kila ma ba zai tuba ba ba zai bari ba har zai mutu yana ba musulmi ba da duk wanda ya mutu yana shirka da Allah wallahi ba musulmi bane Allah ya kiyaye sana Allah madaukaki sarki yace wa yahzirukumullahu nafsa Allah ya rai muku da lokaciya dangane da shi kansa wato ku kiyaye Allah shi yasa wannan kalma cewa ku kiyaye ni ma a musulunci da Hausa ba a yi amfani da ita kun ganta mutum ya ce ka kiyaye ni a'a to ko da Hausa ba a yi ne ta na ka ce aljaye ka kai wane ne na ha a kai dai ne abu a daina ka daina mun haka hmm yau wani ka daina na ce abu a ji na san haka shikenan amma kalmar kiyaye ne an hana musulmi ko da da wani yare ya ringa yi yanda Allah yake a kiyaye ki ba to kai ma ka kai ma ka ce a kiyaye ka shi Allah shi ne ya ce a kiyaye gidan shi ya halicci kowa shi ne zai kiraye kowa shi zai kashe kowa shi zai yi hisabi shi ke da wuta shi ke da aljanna kai kuma da za a kiyaye ka kai ne wa na kai baka da komai baka san ma me za a yi ba kai ma da kai na baka san me zai faru gobe ba komai da haka shi yasa ire-iren waɗannan kalmomi wanda Allah madaukakin sarki aiki da su a matsayin shi na cewa shi ne isasshe wanda babu isasshe sai shi to mu kuma kada mu ringa aiki da shi ai an gane Hausa na'am sannan Allah madaukakin sarki yace inna batisha rabbika la shadid lalle hakika kamun ubangijin ka yana da tsanani Allah ka kare mu Allah kada ka kama mu da abinda muka aikata Allah kada ka kama mu da abinda wawayen cikin mu suka aikata eh wannan addu'a ce babba kai ma mu ma Allah ya fi mana sa'annan akwai wannan da suke wauta a cikin al'umma sai mutum ya roƙi Allah Allah ya tsare shi kada Allah ya kama shi da wautar su sa'an Allah madaukakin sarki ya ce wa kazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka nan kamun ubangijin ka yake idan ya kama alƙarya suna azzalimai wato mutane suka yi ta zalunci suka yi ta zalunci idan Allah ya kama su abun bai da kyau kuma haka Allah yake sai ya ce inna akhadhahu alimu shadid lillahi hakika kamun Allah yana da radadi kuma yana da tsanani Allah ka kiyaye kun ga Allah madaukakin sarki ya ce a bar abubuwa amma ana ta yi su da man yahudawa duk hanyar da za su bi su hana bubun Allah suna bi Allah ne ma yake tsare mu ba abinda za su iya yi na hana bubun Allah da basu ba kuma suna kai akwai wani bai yahudi da ya ga ana kona qur'ani sai dariya ya ce musu ba su da hankali su masu kowar ƙurani ya ce yana wannan shirme shirme suke yi ba su sani ba me ya kamata su wa al'ummar musulmi ba shi ne da yazo zai mutu ake tambayan shi bai da lafiya to ka ce shirme ake me ya kamata a yi ya ce a yi wa al'ummar musulmi abubuwa uku an gama su na farko a lalata zamantakewan aurensu aure a ɓata shi a ɓata zamantakewan aure a sa mata su raina mazajensu ma a sa gida ya kasa zama daya ya ce na biyu a lalata samarinsu sa su su ringa shaye-shaye su ringa shaye-shaye na abubuwa na maye na uku ya ce a sa su su daina ganin girman shugabanninsu a sa su raina shugabanninsu ya ce aka haka an gama da al'umma al'umma ta zama kwandem yahudi ya faɗi gaskiya ha ba ku ce ba na a kwarai da gaske ba wanda ake kai kai in ka duba abin da ya faɗin lalata aure akwai wata la'antacciyar tasha yawa arewa arewa ba ma arewa ba arewa ce ba arewa ba ce arewa eh arewa don to wani arewa din Allah ya shiga tsakanin mu da su wallahi barna suke wa musamman al'umman musulmin arewacin Najeriya dama suna da wasu shirye-shirye guda biyu wanda da su ba karamin barna suke akwai zafafa zafafa guda goma wannan daman na ɓata tarbiyyar samari ne duk yaron da ya kama zafafa shi ma zai zama zafafa da ya zama zafafa daman shi ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ko iyayen shi baya kallo yana ga shi duniyar ma duk da iyayen shi da kowa da suke sallah ma duk ba su gane abin da yake ci abin da suke tura yara ce shi kawai ya gane wata duniya ba duniyar musulunci ba da wannan shiri da suke na mata wai mata a yau kun ga wannan mata a yau na shi ma wani dunkulen bala'i ne suna sanadiyar da aure yake ta mutuwa a arewa saboda suna labarin da ya samu ma duk matar da aka kawo ta ta yi shirin suna mata maƙudan kyauta na kuɗi saboda ta yi da sabo mata ake kawa zaurawa wasu wasu wasu 'yan mata wasu zo su koya mata zaman aure akwai wata yarinya da aka dauki shi ana sa ta ita wani kalma da ta faɗa cewa to miji wai maka ga mata dan miji wai mata dan ba ta kula shi ba ta gaishe shi wai shine zai sa ya sake ta to ita kai in ba ta gaishe ka ka ringa gaishe ta mana kaji ustaziya na wai ka ringa gaishe ta su maza ne za su dawo gai da mata wato barna suke dasawa a cikin zukatan mata shi kuma yanda musulunci ya tsare duk girman mata tana ƙarƙashin mijinta in dai aure ne to duk koma meye ita aka ce wannan mijinta ne to yana gaba da ita wannan shine tsarin Allah sa'annan shi zai ba ta umarni in duk duniyar nan ta mallaka nata ne wannan wani babi ne daban amma shi zai ce zauna ta zauna tashi ta tashi wannan shine aure na musulunci amma ba a juya ba ita ce za ta ce zauna ya zauna na tashi ya tashi eh shine wannan ba abin nan ƙarshe ƙarshe yadda suka yi ba nan ƙasar kawai ba su yi ba wannan tashar da ka gani ta arewa kowace ƙasa da irin nata sunan ba wai najeriya kaɗai suke ba suna bin duk ƙasashen da suka gana musulmi ne su lalata shi ne da sunan yadda suke sa sunan ko'ina sai ta faɗan abubuwa sai ta koyar da fitsara iri-iri ko saudi arabia ba su tsira ba ya kowa yanzu yan mata a saudiya da ba su yi aure ba an ce sun kai sun kai miliyan uku a kasu najeriya to ko najeriya ma na ku sun yi kajiwa a kasu najeriya ainihin najeriyan da kake gani sai dai gyaran Allah dan jagon aka ake fuskanta za a shiga ko ma an so mu shiga ba za ka gane haka ba sai ka je primary school in an taso ko ka je secondary school an taso ko ka je jami'a an taso ko ina sai ka ga ko a idin ka kalli yawan maza da mata za ka gane bambanci ya kai bambanci yawa kar ka manta fa wannan al'ummar ce mata tana gidan mijinta in za a kara mata kishiya kamar za ta haukace ina nufin ita ba ta yadda ba saboda tsaban batan basira ka ga mata tana da ƴaƴa mata a gabanta guda biyar guda shida duk sun ka aure ba a zuwan aure su ba ita kuma ba ta yadda a ƙara mata kishiya ba amma tana jiran na tafi ya hauke na to wa zai aure su yanzu Saudi Arabia akwai ƴan mata akwai zaura akwai ƴan mata kai da ba su aure ba ƴan shekara 60 wallahi shekara 60 kaga ne mata ko ta wani gari ne ta kai shekara 60 aka ga tafiya ta ja eh ko su ba kwanaki wasu mata masu koyawa a jami'a Allah ya ba su basira su biyu har ana ta bayani akan su su biyu suka yi mitin kawaye ne shi kin san me zamu ni zan kama mana gida ke kuma ki dauki nauyin abincin mu a kalarin mu mu je mu nemi wani mutum ɗaya a wurin mu kuma wallahi haka aka yi har labarin su ake kuma suna nan lafiya nan suna da in ka samu wani aure ɗaya ita ta kama gidan ɗaya ita take hidima abinci to baya ku mutu ba na tafuzu saboda suna da albashi mai tsoka eh za su iya yanzu ah ko kuna ga basu daidai ba ne wallahi sun yi basira sun bi ma sauran basira aina wato tafiya ta yi tafiya sai dai Allah madaukakin sarki ya fudda mu su abin da suke fata kawai shine ayi ta lalata ayi ta lalacewa ayi ta balbalcewa a cikin al'umma wanda yake kuma hatta yanda Allah madaukakin sarki yayi duniya da madubi na kangen duniya irin madubin musulmi da man yake da na kafiri shi musulmi ya san duniya transit ne zuwa aka yi abauta Allah a je a shiga aljanna ba wai an zo ne a gwangwaje a nan ba ba nan ne wajen gwangwajewa ba akwai wajen gwangwajewa da Allah ya yi tanadi za a gwangwaje na za ka za ka yi budiri a lahira amma ban ka shiga aljanna wallahi dan ba wani budiri da za ka yi a wuta wuta kawai azaba ce amma wallahi mutum ya ketare ya shiga aljanna zai yi budiri budiri to ba a ma sallah aljanna ba a sallah ba wani da za ka ji wani ya halar sallah da azhar ba kawai Allah ya yi aljanna ne kawai a yi budiri a shakata a ji daɗi shi ya sa kaga jijjiɗan nan aljanna Allah ya sanya masa ƙorama ta giya da ƙorama ta ruwa da ƙorama ta madara da ƙorama ta zuma kuma dukkan su ba irin na duniya haka za a yi to kaga a ce sanan ba a rashin lafiya ba a tsufa ba a tunanin mutuwa babu ɓacin rai to ai kaga za a yi rayuwa mai daɗi kuwa ba rashin lafiya kaga ai magana rayuwa za a nan ne za a yi rayuwa yanzu nan duniya ya ake ciki digin da kaga mutane wallahi wani zaka ganshi da yana da rana ka ganshi ayi nan ayi nan ga kuɗi amma inda da yamma za ka ga ɗan akwatin magungunan shi tennis yake da shi a gida wani sai ya sha magani kala goma da daddare kala goma da safe kullum ba lafiya haka ake ta bubbuga rayuwa to ni'imar lafiya kadai in Allah ya ba mutum ta ishe shi daɗi eh Allah ka ba mu lafiya in Allah ya ba mutum lafiya ya ba shi abincin da zai ci ya ba shi imani ai zai ji daɗi a nan ma duniya kenan to ba za a ce aljanna inda Allah ya yi tanadin wato yan aljanna Allah madaukakin sarki ya ce wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un Allah ya ce duk abin da ranku yayi sha'awa ya raya kawai za a kawo muku shi duk abin da kuke a muku aljanna za a muku komai Allah ka sa mu aljanna an samu hadisi daga Abi Hurairah da Allah ya kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana kishi Allah yana kishi kuma babban abin da Allah yake kishi shine abin da ya hana mutum ya aikata shi yasa idan mutum ya gane Allah madaukakin sarki ya yana kallon shi ba wai bai yadda ba dan dole ka yadda in baka yadda ba ba imaninka da sauda Allah yana kallon kowa amma ka gane kun gane ka gane kai aiki da shi ka zama kana jin kunyan Allah kakan dai mai jin kunya Allah ai ba zai iya zina ba na mutum ya waye gari ji ya buya wa kowa sai Allah shine bai buyar ba kuma yana saban sa na kaga akwai abu ya zama Allah tunda dai ba babu yadda za a yi buyar masa to kaga kowanne ya yi shi dan adam sai ya ji tsoron Allah kuma wannan tsoron Allah da zai ji zai samu sakamako a daga wajen Allah nan duniya da kuma lahira ba wanda zai bar saban Allah sai Allah ya mishi sakamako duniya da lahira ai saban Allah shi yake tunkufa mutane wallahi shi yake kaskantar da mutane ya sa fuskokin su su yi bakaki ya sa zuciyar mutum ta yi ta daci ya zama bai da mutagomaci a wajen Allah amma in dan adam yana kokari ba adam ba zai wuce wata kila dole wata ran kai kuskure dole wata ran kai sabo dan kai dan adam ne amma ba irin sabon irin su zina ba irin sabon irin su shan giya bayan ga su nan manya-manya wanda yake Allah madaukakin sarki yana fushi da waɗanda suke yi wanda in in mutum ya san yanzu zina in mutum ya san illarta ko illarta ma amma duniyar ce ai ba zai yi zina ba Allah dukkan na ta kai a to ku ga mu waye ba ya san kuɗi da Allah wanda ba ya san kuɗi ya daga hannu kun ga ba kowa to wallahi wani na rantse duk wanda yake zina shi da kuɗi har abada idan kuwa ka ga mutum da kuɗi yana zina to sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda zaka gansu suna sabon Allah musamman sabon zina Allah kuma yana tila musu kuɗi saboda me saboda Allah ba ruwan shi da su to rahamar Allah ce in mutum yana zina ba shi ba arziki dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace azina wal gina la yajtami'an yace da zina da arziki ba za su haɗu waje ɗaya ba yana nufin ga mumini ne ina nufin wanda Allah yake da ruwa da shi yawa Allah zai yafe mata to sai an mishi punishment kuma na talauci kanti yayi ta yin baya kasuwanci ta lalacewa ina nufin mutum haka zai kare wannan fa alama cewa alama cewa akwai Allah yana da ruwa da mutum kenan amma in ya gane shi shikenan akwai wanda Allah ba ruwan shi da su ka je kai duk abin da ka ga dama akwai ranar haduwa don Allah yawa mutum kai ka san dan wuta ne Allah ya kiyaye to ba ma zina ba duk mafi yawan sabo idan mumini ya saba Allah sai ya gani a cikin mu'amalarsa sai ya gani a cikin rayuwarsa akwai ɗaya daga cikin malumin musulunci da yake cewa yana gane ya saba wa Allah akan dabbarsa abin hawansa in ya ga in ya saba Allah sai ta bar tutu na ta dan buga shi da kasa haka yace in ta mara haka ya gane ana so ya yayi wata istighfari da kaga su din sun kama suna tuna mahalicci akwai wanda ba ruwan shi kawai shi kawai tafiya ake kuma dole musulmi ya san cewa manufar rayuwa dai shine Allah madaukakin sarki ya sa mutum ya shiga aljanna wanda duk ya mutu ba zai shiga aljanna ba rayuwarsa ba ta yi amfani Allah ya kiyaye kuma wannan duniyar to in baka shiga aljanna ba ina za ka shiga na musulmi dai mai sallah Allah ya samu aljanna shine ma amfani abin ribar da ake na musulunci Allah ya tsara musulmi daga shiga wuta Allah ka yafe mana zulmanmu sai babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man takaba manhiyan anhu babu abinda mutumin da yayi sabo mutumin da ya aikata wani abin da Allah baya so ya aikata wani sabon Allah to me zai fada saboda me saboda ai babu wanda baya sabon Allah Allah madaukakin sarki a hadisul qudsi sai kullu bin adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun ce dukkan adam masu kuskure ne amma mafi alheri a cikin su mafi alheri shine waɗanda suke kuskure sai su ba wani hadisi ma Allah ya yake cewa laula taznubu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula taznubu wa tastaghfiru la zaba Allahu bikum ثم لا أتى بخير منكم فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam da ba dan kuna zunubi ba ma da Allah biya ka tafiyar da ku da Allah ya kawo wasu mutane da za su yi zunubi su tuba Allah ya yafe musu ya nuna cewa shi mai gafara ne kama wannan ai kaga ba lafici bane mutum ya ce ayya to ashe haka ne bari gobe je na dan adam bai niyyar sabon Allah amma sabon Allah na iya zuwa ya same shi saboda akwai shedan na in yayi kuma zai shiga damuwa zai ji nadama sai yi maza ya gane cewa wannan makirci ne na shedan amma ba zai je gadan-gadan ba irin yadda wasu suke karya ba don karya ne cewa akwai wata addu'a da za su ba mutum wai ita addu'ar tana da ƙarfin tsiya tana da hawa ita wai in ka yi ta in ba ta same ka da zunubai manya-manya ba to su da cinye ma lada wannan shedanci ne wallahi ba gaskiya ba shedanci ne kawai aiki shedan ne babu wata addu'a da take cin lada duk addu'a ƙara lada take da haka ba wata addu'a da take cin lada in za su ba mutum kaga ziga mutum suke je yi sabo eh ya je yi sabo saboda in yi ta in ta zo sai ta ta samu abinci yasa babu wani littafin hadisi da zaka ga addu'a eh saboda ba maganar gaskiya bane haka dai aiki addu'a ma ibada ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa ibada da ka ga tunda ibada ne ai ba sai ka cima wani lada ba ita kanta aikin lada ne za ta kara ma lada ne ba ba za ta cima komai ba قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقابرك فليتصدق متفق عليه Allah madaukakin sarki yace wa in ma yan zagan naka min shaytani nazgun wato me me yiwa ka samu kanka shedan yayi maka fisga wata fisga wato shedan ya jaka ka aikata wani laifi shine na zubu shedan shedan ya ja mutum zuwa wani aiki na barna to shikenan to abinda zai yi in shedan ya ja shi Allah madaukakin sarki yace abinda mutum zai shine fasta'iz billah kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani abun da tunani shi din yake wa mutane wani lokaci shi din zai zo ya same ka yi ta ma tambayoyi kai da kanka waye kaza waye kaza waye har ya kai kan Allah ya tambaye ka to waye halitta Allah to da ya kai ka wannan suka ce a'udhu billahi minash shaitanir amanti billah kore shi ka ce ka yi imani da Allah akwai wasuwasi da shi ne yake sawa mutum allazi yuwaswisu fi sudurin nas yana sawa mutum kokonto Allah ta raba mu da kokonto kokonto musiba ce wallahi musiba ce shi yasa ba a san musulmi ya sake wajen ibada ya ringa aiki da kokonto shi yasa musulunci kaga akwai mutanen da in sun zo alwala sai shedan yayi ta ce musu a sai wanke fuska sai yana hannu sai shi ne ya ce ai baka wanke fuska sai da fuska yana nan ya dinga kai kawo a cikin alwala kenan aka ce kada ya kura shi kada ya biye mata ya wuce matukar ya san yayi kada ya dinga dawo domin shi ne ya dinga wasa da shi akwai mutumin wanda za a zo a tada sallah yana alwala har a yi da sallah bai gama ba saboda yana ta wasa wasuwasi sai ya kai tsaba ya ce ai baka shafi kunne ba sai hakanin hakanin hakanin to ba a biye ma shaidan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya alwala ya zo yana talla sai ya ji kamar duburarsa ta yi motsi shaidan ya ce masa alwalarka ta kare ya ce ƙarya kake manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da sallarsa abubuwa biyu yace in suka faru shi kenan sai tabbatar alwala ta kare yace ko dai ji ƙara ko kuma ya ji wari amma wannan sauran motsin ciki motsin dubura shaidan ne yake wasa da duburan mutum sai mutum ya ringa sai dama in ka biya mutum ya ce ma shi kenan kana sallah ba alwala kawai ina nan kai alwalar ka ta karye haka zai saka kana ta wannan tunanin har a gama sallah shi riba su kenan da haka daman kawai ka ce alwalar ka tana nan ƙarya kake yi sa'an Allah madaukakin sarki yace innal ladzina taqaw lalle hakika waɗanda suka yi taqawa suka ji tsoron Allah idza masahum da'ifun min ash-shaytan idan wato wani waswasi na shaytan ya shafe su nan da nan tazakkaru sai suna Allah sai su tuna cewa ba wannan abun wanda ya ja ni na aikata shaytan ne Allah ya ce fa idza hum mubsirun sai ga sunan suna wato neman tubar Allah suna yin istighfari suna komowa suna barin saban suna gane cewa makirci ne na shedan dan haka sai su bar wa Allah wa qala Allah madaukakin sarki yace kuma wa tubu illahi jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'mine kake nan mu'mine ma suna sabo Allah yace su tuba domin me saboda za su samu falahi shine nasara Allah ya ce la'allakum tuflihun tabbas za ku rabauta Allah ka samu rabauta an samu hadisi daga Abi Hurairah da Allah ya kara tabbata gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi rantsuwa sai ya ce ya rantse da lata da uzza kai kaga wannan saboda al'ada ne na larabawa yanzu kai sai a ce maka kace kwaran kwatsa na eh dan ba wace da wuya ya ce mallata dan bai saba rantsuwa da ita ba amma ya saba da arabi yawa shi ne dai dai yake da wannan saboda wato a jahiliya duk sun saba kamar yadda ake a ba karatu mutum ya ce karanta ya ce arabi karanta ya ce ma kwaran kwada ana nufin in ba karatu duk ana yi to su ma yanda suke na lata da uzan haka suke ba wai suna nufin da gaske sun yi rantsuwa da lata da uzan ba bakin ne ya saba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wanda duk bakin shi ya subuce wato ya faɗi wannan kalmar sai ya maza ya ce la ilaha illallah kai ma da ka ce arabi sai ka ce la ilaha illallah da ka ce kwaron kwada na sai ka yi maza ka ce la ilaha illallah babu wani kafara a kai sai wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na mutum ya ce la ilaha illallah domin daman musulmi duk wanda ya san musulunci ba zai rantse da wani abu kuma bayan Allah ba a rantsuwa da wani abu sai Allah ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan falyahlif billah cikin duk wanda zai rantsuwa rantse da Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa amma ana rantsuwa da duk abin da yake maganar Allah ne ana rantsuwa da Qur'ani saboda maganar Allah ne zaka iya batuwa ka ce wa rabbul ka'abati ka rantsi da ubangijin Ka'aba zaka iya rantsuwa ka ce wa rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam rantsuwa guda biyu da rabbul ka'abati da rabbu Muhammad dukkan na Aisha ta kai har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da tazo tana cewa rabbul kaaba rabbul kaaba sai manzo Allah ya ce mata na gane ki idan muna cikin shiri da ki muna lafiya lau za ki rantsuwa sai ki ce wa rabbu muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in muka dan yi sai ki dinga wa rabbul kaaba wato ba ta kira suna annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan yana gwada ma duk mata iri ɗaya ne na duk tun da aka yi duniya a ranar yau kawai za ka yi haƙuri ka yi haƙuri na kuma ba za ka yi ba na ba wani abu haka yake haka Allah ya halicce su haka suke haka kuma ya yi su illa kawai wasu sun fi wasu wasu sun fi wasu kirki wasu sun fi wasu ilimi wasu sun fi wasu fahimta wasu sun fi haka dai amma dai wannan matsayin na unusa kowa tana da shi eh kowa tana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan shi akan samu sabani irin na zamantakewa an samu tsakanin shi da matayen shi wanda yake ko kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam dai ba laifi ya musu ina nufin ba sai an gaya ma kowa ya sani amma dai haka dai za ka gani haka kuma ya yi haƙuri akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam har yaji yayi yayi ce musu ba zai ma zauna a gidan ba sai yayi wata guda ya koma masallaci haka ma sai ka ta masallaci an gum ka zauna maza Allah ya zauna a masallaci suna gashi masallaci kusa da shi suna nan suna ta jira sai da yayi kwana 29 sai gashi ya shigo gida nana Aisha take cewa na fi kowa Allah Allah kwanakin su cika annabi ya dawo amma da na ganshi dan na lissafi sai na ka nace a to ka ce sai ka kwana sai ka yi wata daya wato irin wata bai cika ba ka dawo shine yace mata ya ki Aisha ai wata yana yin kwana 29 yana yin kwana 30 wato yanzu ma wata da ya yi a kwana 29 eh ka ga da kai ne sai ka ƙara kulewa ko ka kama ƙara kuma eh eh ka ƙara nana Aisha ta taba suna suna suna suna abin nan sabani na auratayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kanshi ya ya aika Abubakar yace yazo ya musu sulhu yazo ya musu sulhu yazo har gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to sanda zuwa kusan ciwa banna na Aisha ce za ka yi mana sulhu manzo Allah ya ce to ki Aisha ni zan fara magana ko ke za ki fara sai ta ce ka fara amma ka faɗi yadda aka yi abin ya ta da hankalin sai na bakar ya tashi ce ce maza za ki ce ya faɗi yadda aka yi dama yana faɗa abin da ba ya bi ta ta sai ta gudu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce masa a a Abubakar mu ba duka muka kira ka ba mun kira ka ne sulhu ta koma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sai na Abubakar ya fita abin bai ji dadi ba annabi ake wa haka kawai sai ya gane daga cikin hadima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya so inabi shi annabi ne ya aike shi suna nan tare da nana Aisha za su ci inabi shi kuma ya wuce shi kuma ya wuce zuwa shine sai ya dawo sai ya Rasulullah yanda ku na shiga cikin sulhu fadan ku dai ni ma a sanya ni cikin eh shige yanzu din inabi za a ci hankali ya ga cewa dan ya damu ya ga cewa komai ya koma normal tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha radiyallahu anha to in ka san wannan eh ga annabi rahama to kai ne wane ne na kai ne oga darata ko kai ne chief na shi yasa dole ne hakurin ne za a yi ta yi inda cewa su kan ƙure mutane wani lokaci ƙurewa amma jin an daure akwai haƙuri Allah yana sakamako akan haƙuri wato Allah abin da yawa masu haƙuri alƙawari yana da girma su ne kaɗai Allah ya ce zai ba su lada ba su da tashi inna ma yi wa fasaduruna ajrahum bi ghairi hisab ce masu hankali za a dumbuza musu ladaran kiyama wanda babu lissafi Allah ka ba mu haƙuri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma duk wanda ya ce wa abokin shi zo mu tata yace to ya je sadaka da wannan kuɗin da zai yi tatan da su wasu malama suka ce a saboda akwai ruwa hadisin da yake yayi sadaka da wani abu ba wai sai wannan kudin wato zai sadaka kawai zai sai sadaka ma'ana shine kafarar kalma cewa za a yi kaka wannan mukamara din shi ma yana cikin abin da Laraba suke yi irin kamar yanzu yanda ake aka mai da mutane yan take da da wane ne naja bait naja ne ben naja ya tuho ko kaji ya fi shekara 85 amma me nawa ma ake samun kuɗi a ko a waje biliyan kaji biliyan ɗari bakwai da talatin ake yake tarawa na tata duk wata duk shekara amma ba yana nan kwanciya bi tamanin saboda an sa kusan ƙauye da birni kuma ko san wannan maganar tata da dan adam ya bari ya shiga ran shi kana ya lalace ya daina abin arziki ai ba ma wannan ba ko ko buromo ka bari ya shiga ran ka ka shiga uku ina nufin ka tare zaka ci za a yi buromo ka samu kuɗi shi ma hanyar ɗan tata ne ƙaramin nan tata ne ai tun za ka yi ta zuba kana saran abin da babu Allah kiyaye alhamdulillah zamu tashi a kitabul mansurati wal wal mulah wato wannan kitabul mansurat ina jin sai karatun mu na gaba al mansurat sune hadisan da aka tattara su wanda suka yi magana da abubuwa daban-daban daban walmuha kuma kuma hadisai masu abubuwa na wato na masu girma na sha'awa kan abubuwa da dama shine malamin sai ya tara su a wanda ya nuna mun shiga babu babi na na karshe ko eh a akwai sara amma dai mun ya nuna an zo karshen karshen littafi dan na jin daga daya shike nan ma daga shi kawai sai kitabul istighfar sai da abinda Allah abu babu uku da za a ce ya rage a cikin littafi idan Allah madaukakin sarki ya sa mun shi muka fara gamawa to littafin mu na asuba insha Allah shi zamu dawo da shi shi za mu dora insha Allah alhamdulillah وعليكم السلام نعم نعم نعم نعم نعم kata kore ce ke bari a fara da ta uku kun ji abin da ya tambaya wai idan matan mutum ta ɓata masa rai bakin cikin ta ɓata ma rai ya mutu da bakin ciki wai ya yi shahada bai shahada ba bai shahada kuma musulmi wanda ya san Allah ai bai barin bakin cikin kowa ma ya kama zuciyarsa kai da kake da hidima a gabanka na mutuwa da shiga kabari waye ma zai sa cikin da zanuka nan asali tausayi na nufin amma ba bakin ciki ba musulmi ai baya wannan haka ne ai kai da Allah ya ce allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana wannan ina wani bane shi zai kace ka ai musulmi baya wannan ba ma dabi'an musulmi bane kaman kace kace kai ne wani zai je rafe kai wala musulmi kaga wanda ya san Allah dan dan me zaka rafe kanka kai hakuri zaka mutu a na ka jira lokaci na Allah ya isa ba sai ka rataye kanka kuma mutum ya rataye kanshi wanda ya san inda zai je ma ina ya ma taya ma kuma mutuwa wasa ne duk wanda suke rataye kansu ba suna kaiwa level din da ba ya da suka iya yi wallahi na taɓa ba ku labarin wani da ya je wajen rataye kanshi da yake Allah ya marge dan dogo ya je daki har yayi goyi wasiƙa da waye ya daura igiya ya tura abu igiya ta tafke shi ya zo maza da sai Allah ya taimake shi sai ta tsinke yana jira sai ga mutum a guje da igiya a wuya yana tabbiri bai ma san ina zai je ba sai da aka rike shi yana ta gudu an ɗauka kaman wasu ne suka yi niyyar kashe shi na ya kubto yana ta gudu yana ta gudu da igiya a wuya ƙarshe aka gane shi yake bayani ba kowa ba ma wanda ya san ko ina zai je ina ga gani yake ko mala'ikan suna bi shi saboda duk wanda ka ga musu ai sai dole kaga mutum da yake karanta Fatiha sai a raka karanta mutum zai kace kai sannan in ma jarabawa ce mutum da ya san Allah ya jarabe shi don me zai yi haka sai dai ne mu sauki a wajen Allah da haka maganar wai mata ta bata ma rai kai shahada bai taso ba ba shi ne ce ba mata ba kowa ma yawa in ka shiga damuwa ka koma ga Allah wannan zai ana ka wannan bakin ciki da har zai kasu kaje kai wani amma nake wallahu a'lam sai na biyu magana rotary commission wajen tata haramun ne musulmi ya aiki a wajen domin tata ce Allah ya haramta tata na san bawan Allah da lokacin da aka yi commission din ni ya zo ya samu Allah madaukakin yana nan da rai Allah ya mana albarka ba da ya same ni ba amma na gaya muku da takardar da aka bashi a matsayin na shugaban wajen ya zo cewa fatawa zai iya ya ce wallahi kare kuma wallahi ne wallahi mai da kare saboda za ka yi ta zama shugaban shata ka ce Allah neman kuɗi hauka ne na nan ko aiki a kani bayan Allah ya haramta abu kuma ita ce dai ba wai ba wani bayani ba wani kwana eh sunan ba su ma ba su yi kwana ba kawai Rotary Commission na commission din tada ko akwai wata fasara ne jama'a aka kaga ina ina musulmi zai wani mm ne na uku yawa wai ana a social media yawa da yake dai irin abin da matan ne suke faɗa wai ai annabi ne yake gaida matarsa da haka yanzu ma kai ne za ka ringa gaida mataye ko cewa da haka wanne ne za a yi to halin zamantakewa na auratayya akwai halaye wanda al'adun mutane a ji wannan magana da kyau al'adun mutane su ne suke jagoransu a kai kuma musulunci ma bai hana su ba akwai su al'adun mutane wanda musulunci ma bai hana su ba akwai al'adu na larabawa da musulunci ya same su a kai bai hana su ba al'ada ce har yanzu ba maganan ba maganan sunna ba ce wataƙila ba za ka gane ba sai yi kama misali yanzu kamar sa riga sa riga za ka ce sunna ce to a nan wani wanda ya sa riga ya ta annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallam a misali nake wani ya miƙe ya ce riga shi irin ta manzo Allah ce shi yana sunna kun ga ba kowa kenan kaga ka riga al'ada ce abinda mutunci ya dora ma shine rufa tsalaiki ko da wani irin riga na illa akwai wasu riguna saboda masu su maƙiya Allah ne sai Allah baya son mu ringa aiki da shi akwai wasu kaya saboda kwaikwayon mutanen saboda yadda suka yi tawa musulunci da Allah ta'addanci da abubuwa da Allah ya yasa ba a son mu koyi da su shine kawai amma matukar rikira ta rufe tsiraici yawa shikenan kagare shi ma cin abinci ayyuka na sunna shine mu yi bismillah amma kaga ba kalan abincin ba sunna bane Allah ka kun gane shi abincin kalan shi domin da sunna ce ta dole sai ka nemi da abin da annabi yake cin da dare na shi zaka ci da abin da yake yin komando da shi shi zaka karya kaga ba wanda ya dora ma wannan an bar dan adam duk abin da kake so zaka ci amma in zaka ci kai bismillah na ka an ka gama ka ci alhamdulillah ina nufin duk waɗannan sunnoni da ka a irin zamantakewa inda mata ne aka sani suna gaida maza ba daidai ne ka ce wai sunna ne na namiji shi zai je gaida mata ai mata ita tana ƙarƙashin namiji amma in kaga damu kaga dama ka gaishe ta shikenan amma ce akwai yadda mata ai kaman maganar girki ne zaka je suna tawa zai ba dole bane mata ta yi girki wannan ba daidai bane shi ma kuskure ne dole mata ka ba za ta ma girki ba kaga ni suna faɗa cewa abinci ba haka bane ai kun gane matarka za ta ma girki za ta ma abinci kai ne dai dan wata rana ba ta yi girki ranar ɗaya ba kada kai haƙuri na duk abin da ya kamata na hidima ai girmamawa ne ba dare an ce duk abin da ka mata umarni in ba saban Allah bane ta yi ina nan ba haka aka ce ba saban Allah ne ko aka ce in ka sa ta ta yi amma umarni na dauko mun miko mun ka ce wai ita za ta dinga cewa dauko mun miko mun ce ana nuhu ba ba daidai bane da haka akwai zamantakewa wanda musulunci ya bar shi a buɗe da abin da yake girmama in dai ba ya saba shari'a ba to babu laifi ayi ina nufin na zamantakewa ka kyautata mata ka kyautata maka wa ashiruhunna bil ma'ruf da Allah madaukakin sarki yace kawai abin da ake gaya ma kai a matsayinka na miji ka zama namiji musamman da hakuri dan shi da yake bambanta ka da shi yasa ka ga musulunci ya dauki ragaman aure da saki ya fata bai ba mata ba inda Allah an ba mata saki ai da ka ga da ka sha mamaki da ishan nan ka je gida wani zai samu ammar uku wallahi kana hankali a daga ma hankali na je ka samu kawai ta rubuta saki uku tana jiran ka to sai Allah ya sa baro in ma ta ce ta ce ka so dubu uku duk ba komai ina nuhu ba aiki da shi ai saboda kai kana da hankali fiye da ita shine yasa to shi yasa in kuma ba za ka yaƙuri ba sai ka dawo level ɗinta ina nufin sai duk abu ya kwaɓe Allah ya kiyaye a ka gama a'a ya guri ya guri ai ukun nan da ka faɗa kai uku in da dai daya sai mu addu'a daga kai ma shike shine yake daga hannu eh duk kowanne sallu fi rihalikum sallu fi rihal duk wanda aka faɗa ai larabci ne ku yi sallah a gidajen ku a ku sallah a gida ina nufin da Hausa kowa ya sallah a gida ina kira sallah in ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu me ku hayya ala sala ku taho sallah sai ka ce sallu fi rihal ko sallu fi rihalikum kowa ya sallah a gida kowa ya sallah a gida da ba ta na to ka ce a zo kuma ka ce a sallah a gida wani za ka yi ne halaka duk da kaji hayya ai zo ne hayya duk hayya ana kana ta a zo to in zaka ci sallah a gida ai ba magana a zo kuma ka gane duk wannan a zo din zaka bar su na ƙarshe amma hayya ai ta ku taho ne a ko da da watakila wani yana masallacin da kai da shi za ku iya sallah watakila za ku iya sallah sai ku yi amma na gida ne kowa ya sallah saboda ruwa ya barke eh amma inda mutane a masallaci za yi sallah amma wanda yake gida daidai ne shari'a ce ya yi sallarsa a gida shi ne kawai abin da ake faɗi ba sai ya fito ruwa ya mar duka cewa zai je sallah ba yanzu duk wanda ya ji hayya ala sala bai fito ba ya yi sabon Allah don ana ruwa bai saba wa Allah to in yana da umbrella ya samu lada zai iya zuwa ai sauki ne sauki ne aka wa mutane akwai wanda zai iya zuwa sai zo kuma ya zo sallar shi ta yi ba wani abu amma kuma wanda bai zo ba shi kuma bai yi wa kowa laifi ba shine ma'anar abu wallahu alam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai dan uwa da sakkwato da barayi suka shiga gidan shi suka ɗauke shi a gidan suka tafi da shi har yanzu bai dawo ba to Allah ya dawo da shi Allah ya tsare shi Allah mu ma ka tsare mu Allah madaukakin sarki ya tsare masa mutuncin Allah ya tsare shi Allah ya dawo da shi gidan cikin iyalansa mu Allah ya tsare mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اخذنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نقتال من تحتنا اللهم اخذنا وخذ جميع ما وليتنا من نعمك الله خير حافظا هو ارحم الراحمين الله خير حافظا هو ارحم الراحمين الله خير حافظا هو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذه وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير ورنا من يدوشي da aka nada Allah madaukakin sarki ya ba su iko su yi abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya ba su iko sai abin da ya kamata Allah ya sa su amfani wannan al'umma Allah ba dauke sarki ya sa su abin da mutane za su ji daɗi Allah ya sa su abin da musulunci zai karu Allah ya sa su yi abin da zai ɗaukaka musulunci ko dukkan ko dukkan Allah ya sa su abin da zai ɗauka abin da zai ɗaukaka musulunci duk abin da zai sa musulmi bakin ciki Allah kada ka nuna mana Allah ka tsare mu مقال كان الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين